إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة wa kulli bid'atid dalala wa kulli dalalatin finnar alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yawmiddin wa ba'd fa innahu mawadi hadhihi al-usul hudba hiya al-aqidah محبة لله ورسوله تجب محبة الأولياء الله ومعادة أعدائه ومن أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن يولى أهلها ويؤدي أعداء أعدائها فيجب أهل التوحيد والإكلاس يولهم ويبغض أهل الإشراك والعادتهم وذلك من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معهم الذين أمرنا بالاعتقاد بهم حيث يقول الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معهم إذ قالوا لقومه إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله ورسوله حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وهو من دين محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا لا تتكذوا اليهود والنصارى أولياء بعضكم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منه إن الله لا يهدي القوم الظالمين وهذه الآية حرمنا يتولاه منكم أي المشركون أي الكفار في التحريم موالة الأهل الكتاب خصوصا وقال في التحريم الموالاة الكفار وسوما يا أيها الذين آمنوا لا تتكذوا آباؤكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتوله منكم وأولئك هم الظالمون وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله ويوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وقد جهل كثيرا من الناس هذه الأصول العظيمة hatta laqad sami'at ba'd al-muntasibina ila al-ilm wad-da'wa fi ila zummatin ara arabiyatin yaqul ala an-nasara annahum ikwanina wa ya hadhihi al-qadara wa ya hadhihi al-kalma hadhihi al-kalma hiya kalmatu la ta'tadi la tadiqu ila al-islam wa hadhihi al-kalma hiya kalmatu al-fawahish ومن كلمة كما قال الله سبحانه وتعالى حرم الموالاة الكفار أعداء العقيدة هي عقيدة الإسلامية قد أوجب سبحانه وتعالى موالاة المؤمنين ومحبته قال الله تبارك وتعالى إنما يولي الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون قال الله تبارك وتعالى فالمؤمنون إكوة في الدين والعقيدة وإن تباعدت أنسابهم وأوطانهم وإنما هو إكوة في دين الله قال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والمؤمنون من أول الخلقية أي من آدم إلى اليوم من أولهم إلى آخرهم مهما تباعدت أودانهم وامتادت أمزانهم أي أي نظامهم إكوة متحابون يقتدي آخرهم بأولهم ويدعو بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم ليدعى بعضهم والولاء والبراء منزل هو يدل عليها منزل wa yadullu ala annal wala wal bara hatta taqumul qiyamah lian al kufar laysa min akwa laysa min ikwanina at tashbih bihim fil fi malabis wal kalam wa ghayrihima lian at tashbih biha fi malabis wal kalam wa ghayrihima ya'addi ala mahabbatin mutashabihan متشابهة به ولها قال النبي صلوات الله وسلامه من تشبه بقوم فهو منه فيحرم التشبيه بالكفار فيما هو في الكسائسهم ومن عادتهم وإيدهم وعادتهم وسمعهم وأكلاكهم كلهم حرام إلا أن المسلمين له نظام له طبيعة هي طبيعة الدينية لا طبيعة الكفار لا طبيعة الكفار تكمل اللهية وقالت شوارح وردانتي بلغت أعداء لأن المحبة في هيئة اللباس والأكل والشراب وغير ذلك إخواني في الله إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم يا ما لا يريد السائل وسائل ولا يكيف الأود وسائل هذا حالنا ظاهر لك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكمنا ولا سنك إلا وجودك يا رب السماوات والأراضين رب اغفر لنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المبدئين رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الذي أنعم المسلمين والمسلمات بنعمة الإسلام وجعلها نعمة العظيمة ‘yan uwa godiya ta tabbata ga ubangijin talikai wanda shi ne ya cancanta a gode masa lalle kamar yadda aka ji wannan huduba tamu tana mana bayani ne akan abin da ya shafi jibinta da yarda da ‘yan uwantaka a cikin addinin musulunci da kuma alwala'u walbara alal kuffar da cewa kafirai ba ɗan uwanka bane ba ɗan uwanka bane duk yadda aka kai in har kaga wani kafiri yana wani yana maka wani abu ko yana baka wani abu ko yana taimaka maka ko kuma yana kwantar da kai a wurinka lahu hadab akwai wani hadab nasa akwai wani abun da yake so ya cimma burinsa baya da za a yi haka kawai kafiri ya taimake ka ba zai yi ba Allah subhanahu wataala ya riga ya gaya mana Allah ya ce walantar da anka yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul innal huda hudallah Allah ya ce ba zai taɓa yarda ba zai taɓa yiwuwa kafiri yarda da kai ɗari bisa ɗari wai ya baka wani abu yana taimakon ka wallahi akwai hadafin mashin nasa akwai wani abin da yake da bukata a wurinka ko akwai wani abin da yake so ya cimma matsaya a kansa amma haka kawai taimake ka Allah ya ce ba zai yiwu ba zai taɓa yarda da kai ba Allah ya ce walantar da an ka yahuda walan nasara hatta tattabi a millatun wallahi sai ka bi addinin su ka bi ɗabi'an su ka bi komai nasu kafin ya yarda da kai yanzu abin da zai baka mamaki ku kalla ku gani yanzu abubuwan da yake faruwa a duniya ku kalla ku gani bai addinin musulunci ba kullum shi ake so a yaƙa kuma ya ɗan uwa ya kamata kwakwalwa ka ta gaya ma ta suranta maka shi kan addinin musulunci manzo Allah ya riga yayi addu'a baya da zaka iya da addini wallahi sai dai kai iya mun ka tafi amma addinin musulunci ne wallahi ba dama ba zai shafe da gaban kasa wallahi ba za a shafe tarihin sa wallahi har har duniya ta tsaya wallahi ba zai kauce yanzu Allah ya riga ya addu'a ya ce ya Allah kada ka sanya abokan gaba a kan al'ummata si nasara a kansa a ce an shafe musulmai gaba ɗaya ban kasa ba zai yi ba don haka duk iyaye da za ka yi sai dai ka yi iyaye da za ka yi ka tafi amma addinin musulunci wallahi sai dai ka gama yana ƙara ci gaba sai dai ka gama yana ƙara ci gaba domin kace za ka yi faɗa da addini ba da addini da Allah za ka yi faɗa waye zai iya faɗa da Allah wallahi ba za ka iya ba Allah shine mai wannan addini kuma shine mai kare wannan addini duk iyaye da za ka yi iya juyawa da za ka yi wallahi wannan addinin sai ka tafi ka bar shi don haka duk inda ka kai da abunka ya zama cewa musulmi shi ne uwanka wallahi kafiri ba dan uwanka ba ne duk ma'amalar da za ka yi da shi wallahi ba dan uwanka ba duk soyayyar da zai nuna maka wallahi kada ka yarda ka jibintar da al'amarin ka gare shi ka ba dan uwanka mumi Allah ya ce ya ayi wallazina amanu la yattakizul kafirina awliya min dunil mu'minina ayyabata guna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a kai ce kana neman wata dauka a wurin kafiri kana neman wani abu a wurin kafiri wai ka aje dan uwanka musulmi ka dauke shi ne saboda kana neman wata daukaka wata izza a wurin sa Allah ya ce fa innal izzata lillahi jami'a izza a wurin Allah take wallahi ba mai bada izza sai Allah da a ce wani kudi da wani matsayi da wata dukiya tana da amfani soyayya ce a wurin Allah ai Allah ya ce manzo Allah ya ce da Allah bai ba wa kafiri ba amma ba abin da yafi soyayya a wurin Allah idan Allah yana son ka shine ya baka imani ya sanya maka imani ai Allah subhanahu wataala ya gaya mana duk wanda Allah yake so da alkhairi ya sharha sadrahu lil islam Allah ya ce sai ya sanya ya gane addinin musulunci sai ya bude kirginsa ya gane addinin musulunci shine addini mai kyau sai ya shiga cikin wannan addini shine soyayya Allah ya baka imani shine asalin soyayya amma duk wani abin da Allah zai baka a ban kasa wallahi bai da martaba bai da matsayi wallahi tunda ana bawa wanda ba musulmi ba dukkan abin da za a ba wanda ba musulmi ko bai da matsayi bai da kima a wurin Allah subhanahu wataala imani shine abin da yake da kima shine abin da yake da daraja a wurin Allah subhanahu wataala ba ka ya yan uwa wajibi ne mu sani cewa wallahi kafire ba yan uwan mu bane kuma har abada wallahi har duniya ta duniya ba za ta gushe ba har yau mata kun wallahi suna yakar wannan addini sai iya da karfin su ya kare sai iya da karfin su ya kare ka kalla ka gani ba ƙarya ce kawai za a rubuta a tura shi kansa mai rubutun ya san ƙarya yake yi amma saboda wani hadam nasa na a cutar da wanda ba addinin su ɗaya ba za ka gani suna ta yadawa saboda mai a cutar da addinin musulunci addinin musulunci ya riga ya tafi addinin musulunci a ban kasa dai sai dai ai hakuri wallahi sai dai kai iya abin ka tafi inda addinin musulunci za a murƙushe shi ai da tun kan yanzu ma ya tafi tun kan yanzu ma da yanzu ce tarihin sama amma ka duba a gani kullum fa karuwa yake addinin musulunci wa ba yake wa wallahi kullum karuwa yake duk da raunin mu na musulman amma wallahi addinin ci gaba yake ci gaba yake addini saboda al'amura gaba ɗaya kawai da kasiran minna da yawa daga cikin mu sun mai da al'amuran su kawai ga kafirai kawai sun mika al'amuran su kawai kafirai su ne za su yi musu komai su suka yarda da su su ne kaza komai amma addinin musulunci shine addini da Allah subhanahu wataala ce inna ad-dina indallahi al-islam addini a wurin Allah da shine addinin musulunci waman yabtaki ghairi islam dinan walan yuqbalu huwa fil akhirati minal khasirin duk wanda ya riki wani addini wanda ba addinin musulunci ba wallahi ranar gobe kiyama zai yi ladama ladama da ba za ta masa amfani ba zai yi ladama ladama da ba za ta masa amfani ba bayan Allah bai karban wani addini wanda ba addini duk abin da kai yanzu ka duba ha gani kafirai da su ba da sadaka da su yi kyauta da su yi mai Allah ya ce sofa ta kuna alaishi hasara zama hasara duk abin da za ka yi inda kai ba musulmi ba ne ba ka samun lada ba wani aiki da kai ka samu lada babu shi sai dai in kai musulmi shi ne za ka yi aiki ka samu lada ba ka ya'yan uwa lalle lokaci ya yi da ya kamata mu san menene ya dace menene bai dace ba waye masoyinka waye mukiyinka duk yadda ka kai musulmi shine dan uwanka shine dan uwanka la shine abokin dogaranka amma wanda yake ba ku addini daya wallahi kullun a yakar kai sai dai in bai samu dama ba ka Allah ya tabbatar ce ba za su dina ba ba za su daina yakar ku ba wallahi sai dai in sun gaba no go no way ba yadda da su amma kullum a cikin shirin su yaƙi ƙasa su yaƙi musulmi su su yaƙi addinin musulunci ya dace su karya addinin musulunci addinin musulunci wannan addini na Allah ne Allah subhanahu wataala shine mai tafiyar da addinin sa babu wani dan adam da ya sai hana wannan addini babu shi zaka iya abin da zaka yi ka wuce kafin kai ma wasu sun yi sun wuce sun yi sun wuce ilama sun fika yi da karfi kuma sun wuce addinin kuma yana nan yana tafiya da haka ‘ya'yan uwa mai addu'a mu dage da addu'o'i wannan musifa da ake ta maganganu a kanta ta cewa ana so a karya addinin musulunci domin an ce za a yaƙi arewacin najeriya a nan ne gunda musulmai suke nan ne gunda addinin musulunci domin su can kan dama wasu ma suna irin musulunci ne na da ƙyar ɗin ma can kudu irin na da ƙyar ɗin nan ne wasu to don haka wajibi ne mai addu'a Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah ya agaje mu Allah ya ɗaukaka musulunci akan kafirai Allah ya karya kafirci amma lalle yadda suka sa a ran so suke duk wani musulmai ma na area nan kawai su ga baya bayan ƙasa shine to musulunci kuma wallahi daga nan har ranar kiyama manzo Allah ya tabbatar yana nan wallahi yana nan amma mun tafi wallahi wasu ma za su zo da haka idan mutum ɗaya ne matsalarka in dai a harkar addini ne wallahi in ya tafi in kana murna ne ya tafi wallahi sai kaga talatin ko arba'in sun zo don haka wani a harkar addini kana ma ka ɗauki wai mutum wani matsala ne a'a in ka ɗauke shi a matsayin ma matsala ne a'a ai matsala ma yanzu ta fara kenan don haka ya'yan uwa lallai mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu dage da addu'o'i lalle kuma mu rike wannan addini namu domin duk al'ummar da ta zamanto cewa tana wasa da addininta to Allah dai sallaka kuma abokan gaba a kanta man duk al'ummar da ta rike addininta ya zama addinin take da gaske wallahi Allah zai taimake ta duk abin da kake wallahi zama da gaske kake abin amma in ya zama abin da kake wasa kake wallahi Allah ba zai taimake ka ba ya zama da gaske kake din eh Allah din kake bautawa wallahi sai Allah ya taimake ka sai Allah ya taimake ka duk a halin da kake ciki don haka lalle mu ji tsoron Allah subhanahu wataala lalle mu dage wajen bautatawa Allah subhanahu wataala mu zama cewa muna yin addu'a Allah subhanahu wataala ya agaji wannan addini nasa amma lalle mu sani cewa yahudawa da nasara maganar suna son ka su maka kaza a kawai akwai wani abin da suke bukata a gunka ne don Allah subhanahu wataala ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadalla Allah ya ce ba za ka taɓa samun wasu mutane wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah ba wanda Allah ya turo musu kuma ka samu suna keta dokokin Allah Allah ya ce ba za ka samu suna keta dokokin Allah suna kashe musulmai suna abun suna fasadi suna dukkanin wani nau'i na fasadi a ban kasa Allah ya ce ba za ka samu wanda suka yi imani suna haka ba annaka kalla ka gani yanzu a duniya ba za ka taɓa samun wata ƙasa ta musulmai da take da ƙarfi a ce haka kawai ba wani dalili kawai ta ji ta samu waɗanda ba musulmi ba kawai tana yaƙa su ba zai yiwu ba wallahi sai dai in su suka taɓa ta addinin musulunci addini ne wanda yake da tsari duk addinin musulunci da ya zo da ai jihadi ai jihadi abu ne da yake da matakai ai ba ha kawai da ka kafi da kawai ka zai kama ka kama kashe shi kawai ba addinin musulunci ya tsara akwai kafiran amana akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai yadda ake zama la addinin musulunci ma ya tsara yadda ake zama da wanda ba musulmi ba wallahi addinin musulunci ne tsara amma su kafirai ba su da wannan ba su ajandar su kawai a'a su kawai wanda baya addinin su kawai ya zama cewa kawai su baya bayan kasa shi shi ne matsalarsu wannan addini addini ne na gaskiya addini ne kuma na Allah lalle wajibi ne a gare mu lalle mu sani cewa dukka a yadda kafiri yake wallahi kokarinsa ya ga bayan musulunci ba shi da wata matsalar ta wuce musulmi duk duniya duk magana da zaka ji sun je sun yi a majalisar rawar duniya din wallahi kawai musulunci shine damuwarsu addinin musulunci kuma shine addini na gaskiya kuma ko da sun yarda ko ba su yarda ba Allah subhanahu wataala ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda liyuzhiru ala dini kullihi walau karihal kafirun ko walau karihal mushrikin Allah shine wanda ya aiko annabinsa wannan addini sai ya kai duk ko ina sai ya kai aban kasa don haka wajibi ne a gare mu mu rike wannan addini din don haka dukkanin yadda ka kyaza ka je ka dawo addinin musulunci dai shine addini wanda yake na gaskiya don haka kada ka riki wani wanda ba musulmi ba a matsayin shine masoyinka don haka Allah subhanahu wataala yake gaya mana cikin wata aya Allah su ice lalle ya ku wanda kuka yi imani da Allah lalle ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ku bautata wa Allah irin bautar da ta dace ku bautata wa Allah irin bautar da ta dace kada ka yarda ka bi wani wanda ba Allah ba duk inda ka bi wani wanda ba Allah ba wallahi ka yi hasara Allah ɗin shi ne abin dogaro kuma shi ne wanda in ka dogara a gare shi wallahi ka fa ya isar ma kawai ya isar maka duk wani wanda za ka dogara da shi wallahi dai saraya amma Allah subhanahu wataala na wahayyar la yamut Allah rayayye baya mutuwa don haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu riki wannan addini namu mu riki yan uwanmu a matsayin su ne masoyanmu amma duk wanda ka rika wanda ba dan uwanka musulmi ba wallahi kai abin da bai dace ba a cikin addinin musulunci tsakaninka da kafirai alwala wal bara alwala wal bara ai uwanka ba in mu'amala ce ta hada ku kai mu'amala ta gaskiya tsakanin kai da su haƙin su ne ba su haƙin su kana ga ba musulmi bane ka ce zaka ci haƙin sa wannan ba daidai bane addinin musulunci ba ka dama ba ya tsara komai ko ba musulmi bane ba shi haƙin sa wannan addinin musulunci ne tsara ka yi mu'amala da su ta gaskiya kowa haƙi ka bashi haƙinsa amma dai wai su zama 'yan uwanka wallahi ba 'yan uwanka ba har duniyar tashi ba 'yan uwanka ba kuma babu abin da zai iya maka wallahi ya taimake ka a nan rayuwar duniya wallahi sai dai yin akwai wani benefitin da ya gani samu a wurinka wannan Allah da ya tabbatar mana da haka ba za su taɓa yi maka wani abu wai su zo su taimake ka wallahi sai dai yin akwai wani abin da za su samu a wurinka sai dai akwai wani benefitin nasu lalle wajibi ne mu tsoron Allah subhanahu wataala lalle mu bauta ga Allah kuma mu kama addu'o'i wannan musibu Allah subhanahu wataala ya kautar mana da su wannan musiba da ta tunkaro Allah subhanahu wataala ya tarwatsa ta Allah subhanahu wataala ya mere musu da kaidin su Allah ya hada su da daidai da su kuma muna ganin alamu insha Allah wannan magagi ne na mutuwa ya zo ma wannan Amurka insha Allah wani magagi ne na mutuwa ya zo mata kawai wargaje wata ce kawai ta insha Allah Allah zai hada ta da wanda za su raga-raga da ita can su tafi mun Allah da mu zauna lafiya gare mu a yan uwa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk naqumu ila salat
الله أكبر الله